أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد جديد هداه لا يغيره البلاد جديد هداه لا يغيره البلاد يكاسر في أبدانه كل من غلا يكاسر في أبدانه كل من غلا رسول جلال إلى الجهالات بنجنا رسول جلال إلى الجهالات بنجنا طويل منار السجود والذكر والعلا طويل منار السج والذكر والولا وكل الورى عن قدر أحمد ينهد وكل الورى عن قدر أحمد ينهد مجدد رسم الدين ينصر حزبه مجدد رسم الدين ينصر حزبه أفوه أن الجاني يؤمن سره أقول أن الجاني يؤمن سره صبور بمن آذى يهون قلبه صبور بمن آذى يهون قلبه إباء نبي دهر الله قلبه يجاب وما يدعو ويرقى وما يكره إباء نبي سهر الله قلبه يجاب وما يدعو ويرقى وما يكره جديد هداه لا يغيره البلا يكاثر في أمدانه كل من غلا رسول جلا ليل الجهالات فانجلا قليل ما ينسج والذكر والعلا وكل الورى عن قدر أعمال ينهد مجدد رسم دين ينصر حزبه أقول أن الجاني يؤمن سره صبور لمن آذى يهون قلبه لباء نبي طهر الله قلبه يجاب وما يدعو ويرقى وما يكره جديد هداه لا يغيره البلا جديد هداه لا يغيره البلا جديد هداه لا يغيره البلا جديد هداه لا يغيره البلا يكسر في أمدانه كل من كلا يقدر بأمدانه كل من بلا يكسر في أمدانه كل من كلا يقدر بأمدانه كل من بلا رسول جرى ليل الجهالة فانجلى رسول الجلالين الجهالة فانجلا رسول جرى ليل الجهالة فانجلى رسول الجلالين الجهالة فانجلا طويل منال الفيت والذكر والعلا وكل وراء قدر أحمد ينهاد طويل منال الزيت والذكر والهدى وكل وراء قد أحمد ينحب طويل منال الفيت والذكر والعلا وكل وراء قدر أحمد ينهاد طويل منال الزيت والذكر والهدى وكل وراء قد أحمد ينحب مجدد رسم الدين ينصر حزبه مدثر رسمي الشيخ ينصر حزبه مجدد رسم الدين ينصر حزبه مدبر أسباب الدين ينصر حزبه أقول عن الجاني يؤمن سربه أبو عن الجاني يؤمن سربه أقول عن الجاني يؤمن سربه أبو عن الجاني
سبور لمن آذى يهون كذبه سبل لمن آذى يحول قلبه سبور لمن آذى يهون كذبه سبل لمن آذى يحول قلبه عباد نبي سهر الله قلبه يجاب وما يرجع ويلقى وما يلفظ
لقاء نبي سعد الله قلبه يجاب وما يدعو ويرقى وما يخطب إمام نبي سهر الله قلبه يجاب وما يرجع ويرقى وما يستطيع سباق نبي سهر الله غلبه يشاق وما يشاء ويرقى وما يرقب سبيل هداه لا يغيره البلاد دليله له لا يغيره البلاد يقصر في أمداله كل من كلا يقصر بأمدانه كل من دلا رسول الجلالين الجهالة من جلا رسول الجلالين الجهالة فانجلا طويل منار السيف والخير والعلا وكل وراء من أجر أحمد ينهى الدول طويل منال الفيت والذكر ولولا حب الورى عن قدر أحمد ينهر مجدد رسل الدين ينصر حزبه مجدد رسم الدين ينصر حزبه أقوم الرجال يؤمن سره أبو علي جاهي يؤمن سره فقل لمن آلى يهون كأبه رجل لمن عادى يؤمن قلبه سباق نبي سهر الله قلبه يجاب وما يلجأ ويلقى وما يفقد لقاء النبي سحر الله قلبه يشاء وما يدعو ويرقى وما يخطب بسم الله يزيد هداه لا يكفره البلاد يفكر بأمدائه كل من بلا رسول جلا ليل الجهالة فانجلى طويل منار الزيت والذكر والهدى وكل ولا عن قدر أحمد ينحر مجدد رسم الدين ينشر حزبه أبو على الجاهل يؤمن سربه فإن لمن أعلى يهون كأبه لواء نبي سهر الله قلبه يجاب وما يجه ويرقى وما يقصد سديد وجهه لا يغير البلا يؤثر في أمداره كل من غدا رسول جلالين الجهالة فانجلا تغيير منال الزيت والذكر والهدى وكل ورى عن قدر أحمد ينعرف مرتب رسم الدين ينصر حزبه أبو عن الجاني يؤمن سربه نقول لمن هذا يهون قلبه سماع نبي سحر الله قلبه إله وما يدعو ويرقى وما يخلق
تجديد مجاب مجاب شريعة من الله صلى الله عليه وسلم جديد كل صبوات يوم صبوات وبتاتي يوم صبوات جيب سيتخاف قوة شريعة كل صبوات عليه الصلاة والسلام لا يغير بالبلاد tsufa baya rinta ta baya rinta ta baya jiyarta baya sanya ta baya gayyata yau da gobe ba ba abin da za ta tsira shari'a manzana alaihi salatu wassalam kowa haka ya zo karam kowa haka zai tafi in duk duniya ta rabu ba ta da wasiyar da za ta iya sauke shari'ar manzon Allah alaihi salatu wassalam ka taɓa jiran da aka yi mata gyara a ce an gano ya kamata wannan shari'a ya mata gyara wanda mutane suke su haɗu su hada idan su bacci kwana da kwanaki a rubuta constitution da an bani da nazariya ce an gano akwai akwai rami a can zo a toshe a zo yaran constitution waɗannan su zo a ta rigima a ta saɓani kowa yana zafin zuciyarsa da ya zai yi in an gyara ya samu dangana shari'ar mutum ba ran da za ta yi mutum daidai shari'ar Allah ce kaɗai za ta yi mutum daidai yasa shari'ar da ba ta da gyara a yanzu saboda shari'ar ba da ba da binciken zamani aka yi ta ba da goki wani yau da gobe aka yi ta ba da tajriba aka yi ta ba jarrabawa aka yi aka yi ba wahayi ne min bin da wani sama wasu mai halitta ne ya aiko shi da shari'a yasa ba ta da gyara ba ta da gyara alaihi salatu wassalam yace yuqsiru fi amdanihi kullu magana kullu magana duk wanda ya yi shi da yawa to yuqsiru fi amdanihi ta kai tawaya cin yawa ai bai ma kai ya kore matsayin babban da sana ai ya wuce wanda yake ji ya ya ya yi ya yi yawa da yawa to kasa ta kai da ba majalla ne ya ji a da zuwa ne da rubu waye zai kawo da ya tafi koyi ya ce bai ya shi ai kogi ba zai yaɗu da mugan duk wanda yake yi ba a da kalam mugan sa ya sa a cikin kogi sai dai na sama abin da ya samu ba zai iya faɗa gaba ɗaya ba ban nan tana a cewa ya wuce gona da yi ba gona ba da yin illa dai wuce gona da yi a cikin yaban annabi alaihi salam ba wai a faɗan matsayin sa bane a faɗar kalaman da ba su dace ba a nan ne ake wuce gona da yi amma shi a matsayinsa matsayin bai da iyaka in dai ba mutum zai ce masa Allah ko dan Allah ba to bai faɗi matsayinsa ba ba dan ba Allah ba ne ko ba dan Allah ba ne yasa musu ya ce da amar da asibin na sa ki da biyu ko a kulli ma shi da bada biyu ba take kada kai abin da nasara suke wa da musu suka ce dan Allah ne to kai kada kai haka wa a kulli ma shi da bada ka kyauta kai bansa biyu da su wa take ne amma bai yi kyawu to ya ce ba a yabe shi ba can sai ce ba kuma da bulu ilmu fi annabi bashar yace kololuwar mutane bin tunanin su da binciken su da ilimin su ya gama cikewa a kan annabi mutum ne duk wanda ya gama bincike sai ya ce annabi mutum ne to an ce shi ma kuma sai ya ce sai ya tsaye ne ko ya so ne mutum da ne malamai suka ce ya tsaya yana wannan tunanin kawai sai ga sai na wasu da sai ce masa wa an da mutu yau sarkin lafi kulle ne shi ke nan kuma ba zai bude ilimi ya an da ba sharu to wa an da mutu yau sarkin lafi kulle ne dukkan gama binciken ka sai dai ka bashi a mutum ne amma shi ne shugaban halitta da bada ya yadda za a iya faɗa ke ya abin da za a iya faɗa ci na zai kada taba sai maka rasulun zai wai da ubangiji ya ce wa awa ila abdihi ma amma bai wada wada yake maka sai Allah ya ce Aisha so kike so kike ki san sirrin musulmi da musulmi ta ce in dai za a yi wada mu na so sai ce to wahayi da yi mu ya gaya mu zai fara tamu a cikin mata to zai baka cikin cikin mata shi ne wani ne shi ne ma'ana wa auha ila abu ya ce to dawi a rasulu shi manzo ne jalalai da jahalanci ya kauta duhun jahilanci an jalalai duhun jahilanci tun da yanzu duhun jahilanci ba zai haɗu da zuwa da duhun jahilanci duk wanda ka ya zauna a duhun jahilanci shi ya shi ya zaba a ɓangaren shirya da yanzu haka da halina da rabe kamar ranarsa tangaran gangan ba kumbiya kumbiya ba ida ida kome duk wanda ka zai zama a cikin dubu jami'ci shi ya su kin bin annabi sallallahu alaihi wasallam dawilu manari siti yace me ayyin alama sauti ba ana an badar da babu inda ya shiga ba a duniya ba inda ya shiga ba lungu da sauti wazziki da ne an matansa wani kula da ɗaukakarsa yace me maɗaukakin an bato ne da ɗaukaka alaihi salatu wassalam wa kulluwa dukkan talikai kowane yana haɗu ya yi ƙasa-ƙasa an tsadar ya hamada ana fatsar ƙadarin annaba hamadu to shi ya wasu ya yi ƙasa-ƙasa ba sai ka tsaya da tashi ba kowaye in dai halittar Allah ya to da an faɗi matsayin annaba hamadu to shi magarsa ya bari ya da ƙasa ba matsayi ya yi da annabi yake shi yasa da ake cewa Allah ta'ala a cikin hadisul qudsi ya ce man zakara bi nafsi zakartu bi nafsi wanda ya ambace ni shi kadai a ransa ni ma zan ambace shi ne kadai wa man zakara ni fi mala'in zakartu fi mala'in khayrun min mala'in wanda ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace shi a cikin jama'a da ta fitata sai malamai suka ce amma banda jama'a da banda wanda ya je gaban annaba a madina cikin rauna ya zo na ya ambaci annaba ya ambaci Allah a nan to Allah bai halarci jama'a da wannan ba ba da inda ya kwana a nan in mutum ya ambaci sai dai Allah ya ambace shi a cikin jama'a da ba ta kai wannan ba dan ba ta jama'a da ba da maza wanda ya je gaban annabi ya ambaci Allah a nan to Allah ba zai abu da yake ba ba kamar ayo Qur'ani yake cewa la kadar amin ayatar rabbil qura wanda Allah ya ga mutum girman ayar kuma gidan sai a tsaya ana tana da bi ce ce mafi girman ayar kuma gidan wani ya ce jibril ne jafawa ana magana ayatar rabbil qura ko ba ba Allah ya sarki girma ai ba za ka sai zuri ne ke zama da za ba ku ba ba al'arshi ba ku ba in dai magana annabi ake ba wani abu kuma in dai mafi girma ne sai dai dai biyu ko dai a ce da ya je ya ga kansa da kansa to kuma ya je sai sai da ya je sannan ya ga kansa da kansa a wurin ko kuma kai da Allah ya gani Allah ne gaba da shi in ana magana annabi to ko bara abun annabi shi ne Allah kawai kan jira an yi ayat da zai ko bara ba zancen ka kawo wani abu ka ce shi ya zai ko abun wannan ya zama ko bara abun wannan Allah sai dai ko ya ji kansa da kansa ko kuma ya ga ubangijinsa to ganin kansa da kansa kuma sai an kai shi nan gurin sannan abin da ya kansa da kansa yace mujaddidu wasu mutini da Allah suka zama shi ne yake sabunta tsarin addini yanzu da hizbar kuma yake taimakon jama'a a kowane afuwa ana jami da wanda ya laifi mutum ya tsakare ya laifi sai a nabe mai abuwa duk girma zai da ya zo ya mai kai har ma Allah ya bada shi giya ya ce wajen an dawo da izar da muhammadu zan jawo ka su je su gaba zulumin su gaba la laifin su gaba kuskure jawo ka ba jagoli ba jagunka su zo gurinka fasar da tsoron la'a su nemi gafara ubangiji Allah ya ce da musu gafara ya ce wasu ta gafara da umar wannan babban manzan shi ma ya saba in aka yi haka da wani lullaha ta wa mamaki sai da ya rafi to wallahi da duk abu ubangiji bai gafara ne da kai babban da zai wani bambe gaba su zo gunka sun kama kama da kai a gaban ka su nemi gabara ta kai ma ka saba ki a yi kuma da siya annabi da yake da wannan matsayi alaihi salatu wa salam zancen girma ya kai shi ne afuwun aljani mai afuwa ga mai laifi kuma duk wanda ya zuci ya rasu lahi na yi wa Allah ne ina neman gafara ubangiji ya rasu lahi neman gafara to ba ta faɗa ma yana yi tsakan mu ƙafa ya yi za a gashi na gaba kaɗan zai faɗa kafin a kafin a rike shi yake to ban da kuma an ce mu na mun da ba mutum kuma ya ke bayan shi sai ya fade ba da nan sai su da na zo daga gari ne da da guzuri da yawa amma ba guzurin zunubi ba ga inda zan je a yafi mun zunubin nan ba nan da tattaro na tabo da shi wurinka ya su da ba da ibi ba na neman Allah ya mun gafara kuma ka saba shi saboro mai haƙuri ne domin tsaza ga wanda ya cuci duk wanda ya cuci annabi annabi da yawa yi haƙuri mu kaɗi ba sai ya kaskanta girman laifi ka je ka kura a daka kai laifi in ka zo sai ce dandan wannan shi ne yi haƙuri mu kaɗi ba ya kaskanta babban laifinka ya nuna ba ma laifin ba ne dan kai wa kuma ya ba komai dan kai wa wani yazo ya rasulullahi kai mai izini zan je dai zina Allah ya kai zina amma wai shi mun annabi zo ne ba amma kai izini mai dai sai ba ka kai sa ya da da ya da ya ce mazo kai mazo ba komai mazo ka ga yau ba biyu ka dubo sai ya mazo su kake a baka izini da nake da sai ce sai ce to za ka yadda a ba wani izini ya je ga mahaifiyarka sai ce a ba su mahaifiyarka ai da zan ga wani na yin da mahaifiyarka sai an kashe shi sai su aike mahaifiyar aka baka izini ai da mahaifiyar wani za ka za ka yadda a ba wani izini ya zama da matarka sai ce ba zai yadda sai to ai masa wani za ka yadda a ba izini ka yi da yau wani ya ce ba zai game shi soyo wani za ka yadda a yi kawo wani ya ce ba zai game shi to kawo wani za ka yadda a yi da yarka ya ce ba zai game shi to yar wani ce duk wanda ka yi zai ta ɗayan wannan sai an samu ta wani sai mutumin da ya ci wa tsayani ya rasu ɗari yanzu da za ka ce ne ma ba zai ya rasu sai sa hannun sanya alfarma sai da cikin zanta ya ce Allahumma sai girko a yau Allah ta take zuciyarsa shi ke nan aka bashi magani ba da hayaniya da tsawon aka yi wata tashi da jiki sallallahu alaihi wasallam ibamu da diyyar ɗabi'ar wannan annabin da harar masu kalbar wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa me ɗabi'a ta sa yujabu ma ya ya amsa kafin a roƙe shi waya da ya hau matsayin da wani ya kasu ba tare da ya taka ba a yi shi matsayin da ba ta ya taka ba kullum matsayin yake ka sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah